الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wani yammaci na ranar juma'a 21 ga watan al-muharram shekara ta 1436 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 14 ga watan 11 shekara ta 2000 da sha hudu lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'u sahih kafin darasi na yau ba da yafiyan tambayoyi su kan iya gabata na'am
tare da jama'a sallar asibiti da ya samu kawo balimami ya salamce sai ya mace to ya samu tsoron daya yanzu sai da aka ji ma kiro mai na cikin zama sai na tuna da uku ya samu sai su ji da
tambayar dan uwa shine mutum ne ya bi limami sallah ta la'asar raka'a ɗaya ta kuce masa ya samu uku da limami ya salamce sai ya salamce zuwa jimawa can sai ya tuna cewa a shi raka'a ɗaya ta rage masa maimakon ya tashi ya kawo wannan raka'a idan ya salamce sujada ba adi kawai sai ya sujada ya ki tashi ya ciko raka'a ya matsayin sallarsa take dole sai ya sake sallah raka'a rukuni ce daga cikin rukunin sallah kabli ko ba ba ta tsayawa matsayinta don haka ka'ida kuma duk mutumin da ya salamce kafin cikar sallah idan ya tuna sai ya tashi ya zo da abin da ya rage masa sannan kuma ya sujada ba'adi kamar yadda haka ya kasance ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an sallaci sallah ta la'asar da aka yi raka'a biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya salamci sai ya koma can gefen masallaci ya shinginu da wani kututturen ice na dabino ka ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a fusace yake daga cikin sahabbai akwai wani sahabi da ake kiran shi zuliyadai ko kuma ake masa lakabi da zuliyadai wanda hausawa suke cewa zuladai ne shi kuma wannan kalima ce wanda kinaya ce larabawa suke in suka ce zuliyadai yakan zamanto mutumin da yake da yawan kyauta an gane ko to shine sai ya zo ya ce ya rasulallahi shin sallace aka rage ko kuma mantawa kai manzan Allah ya ce ba a rage sallah ba kuma ban manta ba zuwa jimawa sai ya tambayi jama'a ta sahabbai shin abinda zuliyadeni ya faɗa gaskiya ne suka ce kwarai ya rasulallahi da aka yi raka a biyu ka salamci kwarjinin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana sauran sahabbai wanda a cikinsu akwai irin su abubakar da umar su faɗakar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama su ce sallah bata cika ba amma shi zuliya daini ba rashin ganin kwarjinin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba ne bai sa shi ya yi tambaya iya abin da ya kai shi ya yi tambaya kwaɗayi ne a wajen neman ilimi suka tabbatar ma manzan Allah cewa kwarai haka ne abin da ya faɗa manzan Allah ya taso ya dawo mahallinsa ya wuce gaba ya yi kabbara sahabai suka yi kabbara ya ci ko raka a biyu da ta rage sannan da ya salamce sai ya sujada ba'adi shine sai yake cewa inna ma ana basharu kusan da cewa ni dai mutum ne an sa kamatan sau ina mantuwa kamar yadda kuke mantawa manzo Allah yace fa idza nasitu fadhakkiruni in nayi mantuwa yace ku tunatar da ni Hausawa muke cewa waka a bakin mai ita tafi dadi da kanshi yace inna ma ana basharun an sa kamatan sauna yace ni dai dan adam ne ina mantuwa kamar yadda kuke yi an gane ko yace in na manta yace ku tunatar da ni a shahid wannan hadisi shine ka'ida akan cewa duk mutumin da ya salamce kafin cikar sallah idan ya tuna sai ya tashi ya zo da abin da ya rage masa sannan kuma a karshe ya sujada ba'di sannan kuma a dadin fa'ida akwai hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da aka yi raka'a biyu maimakon ya zauna manzo Allah sai ya manta bai zauna ba ya tashi ya kawo ta uku ya kawo ta hudu a ƙarshe manzon Allah sai ya sujada a kalli shine malamai suka hada waɗannan hadisai suka ce ka'ida a nan duk lokacin da mutum ya fahimci raki yayi a cikin sallar shi to zai yi sujada kalli a duk lokacin da ya fahimci ƙari yayi to a nan kuma sai ya sujada ba'adi tare da cewa daga cikin magabata akwai waɗanda suka tafi a kullum kawai ba'adi mutum zai yi tsawa a ragi ne ko ƙari ne yi akwai waɗanda suka tafi a kullum kawai kabli ce mutum zai yi sawa'an ƙari ya yi ko rage ya yi don haka a lokacin da ba a ta kama ka kamanta kai kabli kablin ta tsaya matsayinta haka a lokacin da wannan kabli ta kama ka kamanta kai ba a wannan ba a ta tsaya matsayinta na'am kamar tsarin shi da ake mutane likita sai su ne ana yasa mai kafin ya sa bai jini musulmi
wai kamar misali karin jini da ake shin ya halatta musulmi a ɗau jinin arni a sa masa ko kuma a ɗau jinin musulmi a sanya ma kafiri ba ma jini ba ko da wani sassan jiki kamar zuciya ana iya ɗaukan ta mumini a sanya ma kafiri ko ta kafiri a sanya ma mumini an gane ko wannan abu wanda ya shahi imani da allah abu ne wanda yake ma'anawi abu ne wanda yake a ma'anance da kafirai ubangiji ta'ala ya ce najasa ne kazamta ne kamar yadda ya ce ya ayyu hallazina amanu innamal mushrikuna najas fala yaqrabu almasjid alharama ba'da amihim hadha ubangiji ta'ala ya ce ya ku mu'minai ku san da cewa mushrikai kazanta ne najasa ne kaga anan babu dalilin da ya nuna cewa in ka gaisa da kafiri ka dafa najasa dole sai ka wanke hannunka don haka don an ɗauko jinin kafiri an sa ma musulmi ko an ɗau jinin musulmi an sanya ma kafiri wannan ba kuskure ba ne daidai ne ya dace kuma a nan shi kamar ba da jini wannan taimako ne kuma ceton rayuwa ne akwai lokacin da mutum zai shiga cikin wani yanayi wanda yana buƙatar dole a ƙara masa jinin wanda idan ba a ƙara masa ba zai iya hallaka to a wannan lokaci in kai kana da irin jinin da zaka bada kuma kana da halin badawa ya zama wajibi a kanka ka taimaka domin ka ceto rayuwarsa ubangiji ta'ala ya faɗa min ajali zalik katabna ala bani isra'ila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka annama qatala an-nas jami'a wa man ahyaha faka annama ahya an-nas jami'a ash-shahid wa man ahyaha fa annama ahyan nasu jami'a duk wanda ya zame ma wata rai sababin rayuwa to tamkar ya rayar da jama'a gaba daya dan haka akwai littafi da malamai suka wallafa wanda yake kwadaitarwa da zaburar da muminai akan kokarin taimakawa da jini a duk lokacin da ake da bukata na'am wani misali mutum ne idan ya fitar da zakka kamar misali akwai bashi akan matar shi ana binta bashi shi kuma ba zai iya jimrewa ba a cikin abin da yake kaso na dukiyar shi ya ɗauka ya biya mata shin a cikin zakka zai iya biya mata wannan zakka wannan wannan bashin kwarai da gaske an gane ko kamar yadda muka yi bayani a baya ita zakka wanda ya fi kusa da kai shi ya fi cancanta game da cin zakkarka Allahumma sai dai ga wanda ciyar da shi da shayar da shi da ɗaukan ɗawainiyar shi ya zama wajibi a kanka kamar yadda muka yi misalin cewa uwa da uba idan aka wayi gari suka zama talakawa ba sa iya ɗaukan ɗawainiyarsu ɗaya yana da wadata dole ne ya ciyar da mahaifansa ya shayar da su ya tufatar da su ya ɗauki ɗawainiyarsu to a lokacin da ciyar da su da shayar da su ya zama wajibi akan shi da ɗaukan ɗawainiyarsu gaba ɗaya to a nan bai ya dacewa ya ɗau zakka ya ba su ba don komai ba don kada ya kasance wata hanya ce ta wayo da dabara domin ya ture nauyin da yake kansa amma tare da cewa kai kake ciyar da su kake shayar da su amma akwai wasu bukatu nasu na daban wanda ba kai kake iya kake biya musu ba misali kamar ana bin su bashi da wasu abubuwa to a nan akan iya ɗaukan zakka a basu haka ita ma mace da ciyar da ita da shayar da ita abu ne wanda yake wajibi a kanka amma biya mata bashi ba dole bane ba a kanka an gane ko idan ta je ta ciyo bashi in dai bashin ba ta hanyar kenan abin da ya shahi nauyin da yake kanka to wannan bashi biyan shi ba wani wajibi bane a kanka kenan anan kana iya taimaka mata daga cikin dukiyar zakka ta sauke wannan nauyi da yake kanta amma idan mace ce ce take da dukiya idan ta fitar da zakka ba wanda ya fi cancanta game da cin zakkarta a farko sama da mijinta musamman in ya kasance talaka ne kamar yadda zainab matar abdullahi dan mas'ud allah ya kara mata yadda ta lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kwadaitar da su ya zaburar da su akan cewa su yi kokarin sadaka su taimaka da dukiyarsu to ita ko mai abun hannunta ne tana da wadata shine anan ka'ida malamai suka ce kaga wannan na nuna yana daga cikin haƙƙi na mace wanda musulunci ya bata shine haƙƙut tamalluk tana da haƙƙin da za ta mallaki dukiya irin yadda namiji yake mallakar dukiya saɓani ga sauran jama'u wanda mace ba ta da komai ba maganar mace cewa ta mallaki dukiya duk abin da ta mallaka wanda yake makusantanta su za su cinye wannan dukiya to a nan lokacin da manzan Allah ya kwadaitar cewa su ciyar da dukiya sai ta je kofar gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zuwan ta ke da wuya sai ta tarar da wata mata an gane ko shine take cewa hajati hajatuha bukatar da ta kawo ne wannan bukata ita ta zo da ita ita ma sai suka tarar da bilal suka ce masa ya shiga ya faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce da shi a ƙofar gidansa akwai wasu mata sun zo ne da nihin tambaya shin sadakar da ya ce su yi ya halatta su ba mazansu amma suka masa wasiyar cewa kada ya faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa wance da wance ce an gane ko suna jin kunyar kenan a gane cewa su ne wanda ita Zainab a farko da ta nemi cewa mijin nata ya abdullahi dan mas'ud ya je tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama abdullahi dan mas'ud ya ce a ya ce sai dai ki je ke da kanki ki tambaye shi to shine da ta je suka tambaye shi suka tura bilal bilal ya tambaye shi manzo Allah ya ce kwarai in sun ba mazan su wannan sadaka suna da lada linki biyu ga ladan zumunci ga ladan sadaka amma sai da manzo Allah ya tambaye shi ya ce su wane ne sai ya ce ai su Zainab ne wata zainab sai ke cewa irin wannan imra'atu abdullah matar abdullahi dan mas'ud saboda anan su sun yi mai wasiyar cewa kar ya faɗa to kuma yaya aka yi shi ya faɗa domin haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi yake sama da haƙƙin su dole ne kuma a faɗa masa an gane ko rashin faɗa masa shine kuskure to a nan in mace kenan tana da dukiya mijinta talaka ne in ta fudda zakka a farko wanda ya fi cancanta game da cin zakkarta shine mijinta da waɗanda suke kuma danginta waɗanda suke na kusa sannan da duk wasu waɗanda suke mabukata na mutum da yake kamar yana da matsalar mantuwa haka to sai kamar wurin yanka sai yanka dabba sai ya manta bai kamar ya saba yin sai manta bai wannan bismillah wannan namun ya ne yana wai idan musulmi ya yanka halin ya manta bismillah a lokacin da zai yanka shin wannan dabba ta halatta a ci ko ba ta halatta ba ta halatta a ci an gane ko domin yin bismillah wasu malamai sun tafi akan cewa sunna ne ba wajibi ba ne amma dalilai sun tabbatar da wajabcin yin bismillah a lokacin da za a yi yanka kamar yadda umarni ne na ubangiji subhanahu wa ta'ala fa kulu min ma zikra smullahi alaihi in kuntum bi ayatihi mu'minin sannan kuma haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin hadisi sahihi yake cewa duk abin da aka ambaci sunan Allah sannan kuma aka yanka jini ya kwarara manzon Allah ya ce ku ci mafhumul mukhalafa in dai ba ambaci sunan Allah akan yankan dabba to baya halatta mutun ya ci to a nan in akan mantuwa ne mutun ya manta bai bismillah ba wannan dabba ta halatta a ci amma in akan ganganci ne da gangan mutun ya ki yin bismillah to wannan baya halatta a ci wannan abin da ya yanka musu sai me yake cewa malam faɗa Allah subhanahu wa ta'ala wa ta sabu bi hablillah nan me ake nufi bi hablillah
wai fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa a tasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu me ake nihi da hablullahi hablullahi kamar yanda malamai suka tabbatar shine alqur'ani da sunna an gane ko alqur'ani kamar yanda ya zo a cikin wani hadisi cewa shi alkur'ani igiya ce ta ubangiji subhanahu wata'ala duk wanda ya riko da wannan igiya to ya yi riko da makama wadda za ta kai shi zuwa samun tsira a nan duniya da makoma lahira don haka in aka ce hablillahi in ma ka fassara ka ce musulunci ko ka ce alkur'ani da sunna duka wannan babu cin karo da juna shine ya ce wa a tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraku darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka ta'ala muna dai cikin kitabu siya mun tsaya ƙarshen babi na babi na 47 baban da ke bayani dangane da wato azumi na kankanan yara shin an shar'anta yara kankana a sanya su yi azumi kamar yadda wato aka shar'anta cewa in sun kai shekara bakwai a ce da su su yi sallah idan sun kai goma sun ƙi akan iya dukansu shin shi ma azumi haka ne an shar'anta kankanan yara a umarce su da yin azumi ko ba a shar'anta ba shi ne dai a nan karkashin baban malam ya shigo da asar na umar allah ya kara masa yadda wanda umar ya faɗa ga wani mimaye da aka zo masa da shi a cikin wata na ramadan ya sha giya ya yi maye umar ya matso kusansa ya shaƙi wato ƙanshin ya shaƙi ba ƙanshi ba ya shaƙi kenan shi warin abin da ya sha na maye giyar da ya sha wannan kenan shine at-tasabbut a dai tabbatar da cewa abin maye ne ya shaye maye ko kuma ba abin maye ba kuma da ya da baya ya liƙe hancinsa sai yake cewa wailak ya ce kai canka ka taɓe ka hallaka wasu biyanu nasu ya yanzu kai da kanka kana maye a cikin wata na ramadan alhali kankanan yaranmu suna azumi ai abin allah wa dai fadara ba a lokacin nan umar ya bulala shi aka masa bulala tamanin kuma umar ya fusata akan shi ya kore shi daga birnin madina ya ce maza ya kama hanya ya koma can birnin sha to kaga anan a shahidi ciyayi wailak wasu biyanu nasu ya ya ce kai canka ya ce kankanan yaranmu suna azumi kai ko kana maye to wannan yana nuna mana kenan ashe kankanan yara an shar'anta a sanya su su yi azumi in sun kai lokacin da za su iya yi kenan a dangane da haka kuma babu wani shekaru waɗanda suke ƙayyadaddu kamar yadda wasu malamai sun ƙayyade da cewa shekara sha biyu wasu suka ce takwas wasu suka ce goma babu dai wani ƙayyadewa in yaro ya fahimci menene azumi kuma zai iya jimrewa ya yi to wannan sai a umarce shi da cewa ya yi domin kasancewar lokacin da wannan doka ta hau kansa kenan zai zame masa abu ne wanda yake mai sauki tuntuni da mutum yana lokacin yarinta ya saba kamar yadda alhamdulillah yau za ka sami yaro ɗan shekara goma zai yi azumi kusan talatin kaga wannan al'amari ne wanda yake mai kyau a tarbiyyantar da yaro a karantar da shi dukkan wasu dokoki waɗanda suke na musulunci kafin kenan alƙalami ya hau kansa to shine anan sai malam ya shigo da hadisi na rubai bintu muawiz Allah ya kara mata yadda take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato a safiyar wato ranar ashura manzon Allah ya aika zuwa zanguna na mutanen madina shine take cewa arsalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama ghadata ashura ila qural ansar wato safiyar ranar ashura manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika dan aike zuwa zanguna na mutanen Madina yace man asbaha muftiran falyutimma baqiyata yawmi duk wanda ya wayi gari yana ci yana sha manzon Allah yace to ya kame bakin sa ya cike sauran yinin sa ma'ana yayi azumi sauran abin da ya rage masa ne wa man asbaha sa'iman falyasum wanda ku ya wayi gari a yau da azumi mazan Allah ya ce ya ci gaba da azuminsa haka ake bukata ƙwada sai yake cewa fakunna na sumuhu ba'ad fakunna na sumuhu ba'ad wa nusawwimu subyanana wato sai kenan take cewa kenan wa kunna nasumuhu ba'd wa nusawwimu sibyanana wa naj'alu lahum al-lu'bata min al-ihin fa idza baka ahaduhum ala at-ta'am a'taynahu dhalik hatta yakuna inda al-ifdar wato sai muka kasance muna azumtar wato ranar ashura kuma muna sanya kankanan yaran mu su azumci wato wannan rana sai muke sanya musu wani abun wasa kenan na auduga idan aka ce al'ihin ita ce audugar gashi kenan irin wanda ake yanka daga jikin kankanan dabobi to wannan auduga suna rinata idan aka rinata sai a ma yara kayan wasa to shine take cewa fa'iza baka ahaduhum idan yaro yayi kuka ala ba'ani akan abinci yana bukatar a bashi abinci a abaina huzak sai mu dau wannan kayan wasa mu bashi domin ya shagala da wasa hatta ya kuna inda ifdar har a kai lokacin buɗe baki sannan ya yi buɗe baki tare da sauran jama'a a shahid wannan shi ma na nuna cewa mazan jiya suna umarnin kankanin yaran su game da yin azumi wannan kuma ba bambanci tsakanin azumi wanda yake na nafila da azumi wanda yake na farilla kenan kowanne ana iya koya musu za mu tashi babi na gaba قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله باب الوصال ومن قال ليس في الليل صيام لقوله عز وجل ثم أتم الصيام إلى الليل ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه رحمة لهم وإبقاء عليهم وما يكره من التعمق قال حدثنا مسدد هو ابن مسرهد ابن مسربل قال حدثني يحيى هو ابن سعيد القطان عن شوبة هو ابن الحجاج الواسطي العتكي أنه قال حدثني قتادة هو ابن دعامة السدوسي البصري عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تواصلوا قالوا إنك تواصل قال لست كأحد منكم إني أطعم وأسقى أو إني أبيت أطعم وأسقى قال حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي قال أخبرنا مالك وابن أنس ابن مالك الأصبهي المدني النافع هو مولى بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال قالوا إنك تواصل قال إني لست مثلكم إني أطعم وأسقى قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث هو ابن سعد الفهمي المصري قال حدثني ابن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تواصلوا فأيكم إذا أراد أن يواصل فليواصل حتى السهر قالوا فإنك تواصل يا رسول الله قال إني لست كهيئتكم إني أبيت لي مطعم إني أبيت لي مطعم يطعمني وساك يسقين قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد أنهما قالا أخبرنا عبده وابن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم فقالوا إنك تواصل قال إني لست كهيئتكم إني يطعمني ربي ويسقين قال أبو عبد الله لم يذكر عثمان رحمة لهم malam Allah ya ji kansa ke faɗa cewa babu wisal wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na hukuncin tazarcen azumi ma'ana in lokacin buɗe baki ya yi ka yin buɗe baki ka zarce ka haɗa da azumi na gobe ka yi kwana biyu kana azumi ko kwana uku ba tare da ka kai wani abu bakinka ba to za mu ga menene hukuncin yin haka shine sai ce wa man qala laysa fil layli siyamu da bayani game da fadar wanda ya fada daga cikin malamai cewa ai a cikin dare ba maganar azumi domin dare ba mahalli bane na azumi menene hujja li qawlihi azza wa jalla domin fadar Allah subhanahu wa ta'ala thumma atimmu siyama ila al-layl ubangiji ta'ala ya ce sannan ku cika azumi zuwa dare ila ku ka'ida a harshe na larabci tufidul gaya kenan karshen azumi farkon sa dai ketowa alfijir na gaskiya gaya shi karshen shi shine kenan fadawar rana da yace fa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaydu al-abyad min al-khaydi al-aswad min al-fajr thumma atimmu siyama ila al-layl an gane ko وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل shine sai ce wani annabiyu sallallahu alaihi wasallama anhu rahmatan lahum wa ibqa'an alaihim wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana sahabbansa game da yin tazarcen azumi rahmatan lahum don jin kai gare su wa ibqa'an alaihim kuma dan wanzar da wato wannan dan wanzar da wato shine kuzari a cikin gangan jikinsu wa ibqa'an lahum dan wanzar da kenan kuzari da nishadi a gangan jikinsu saboda duk lokacin da yunwa ta mamaye gangan jikin dan adam zai samu rauni abin da ya dace ba zai iya bai to anan kenan abin da ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hane su abubuwa ne biyu abu na farko shine tausaya musu abu na biyu shine ibqa'an lahum ma'ana wanzar da kuzari a cikin gangan jikinsu sai malam yace wa ma yukrahu min at-ta'ammuk da bayani game da wato abinda aka karhanta ko mu ce aka haranta min at-ta'ammuk wato na zurfafawa a cikin addini mutum ya dora ma kansa abin da ya wuce karfinsa abinda ba a dora maka ba ka dora ma kanka kenan wannan shi wa ma yukrahu min at-ta'ammuk kenan ma'dufun ne alal wisali kenan kamar ka ce babu wisali wa ma yukrahu min at-ta'ammuk sai ka ce wa man qala laysa fil layli siyamu li qawlihi azza wa jalla thumma atimu siyama ila al-layl sannan kenan sai asar din da yace wa nahan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama anhu rahmatan lahum wa ibqa'an alaihim to shine anan malam sai ya shigo da hadisin Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda a farko dai kenan anan malam ya shigo da wannan aya wadda ubangiji ta'ala ya ce kuma atimmu siyama ilal layl sannan ku cika azumi zuwa dare to wannan shine dalilin da yasa da yawa daga cikin magabata wasu daga cikin malamai suna ganin kwata-kwata kenan yin misali zarcewa a wajen azumi wannan baya halatta baya dacewa domin Allah ya ce kuma atimmu siyama ilal layl ku cika azumi zuwa dare kamar yadda ƙarin bayani zai zo nan gaba kenan da waɗanda suke ganin a iya yi da waɗanda suke ganin cewa ba za a yi ba to shine anan malam ya fara shigo mana da hadisan hadisi na farko shine hadisin Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yake cewa la tuwasilu manzon Allah yake cewa kada ku yi tazarcen azumi qalu sai suka ce masa innaka tuwasil to ai kai kana yi an gane ko ai kai kana yi wannan shine malamai suka ce halaccin bujiroma mai fatawa a lokacin da ya ba da fatawa saɓanin kenan halinsa in kenan kai mai tambaya ka jahilci shi me yasa yake abu kaza shine anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya hane su yace musu la tuwasilu kar ku yi tazarcen azumi sai wani daga cikin sahabban sai yace innaka tuwasil ya rasulullah ai kai kana yi don haka sai ya jingina fadar zuwa ga jama'a me yasa saboda akwai jama'a kuma kowa ya ja bakinsa ya kyale shi ku ka'ida shiru yadda ne shi ne ce qalu innaka tuwasil suka ce to ya rasulullahi ai kai kana yi qala sai manzon Allah ya ce da su lastu ka ahadin minkum ku san da cewa ni ban zamanto ba kamar ɗaya daga cikin ku ina da bambanci da ku domin ya ce inni uqa'am wa usqa ya ce ni ana ciyar da ni ana shayar da ni ko kowa yake ciyar da kowa yake shayar da ku kenan anan ciyarwa da shayarwa abinda muke so mu fahimta wasu abubuwa ne waɗanda suke keɓantattu amma idan ka ɗauka a dinkule da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sauran jama'a 'ya'yan adam da dabobi da aljanda kowa da komai ubangiji subhanahu wata'ala shine yake ciyar da bayansa shi yake shayar da su kamar yadda yake cewa wa huwa yudhim wa la yudham ubangiji ta'ala shi yake ciyar da bayansa shi ba a ciyar da shi kamar yadda annabi ibrahim yake cewa allazi khalaqani fa huwa yahdi wallazi huwa yudhimuni wa yasqi ubangiji ta'ala shi yake ciyar da ni shi yake shayar da ni to amma wannan ciyarwa ce da shayarwa waɗanda suke na daban shine yace inni uqam wa usqa ni ban zamanto ba kamar ɗayan ku domin ni ana ciyar da ni ana shayar da ni kenan wannan ita ce jumla ta aliliya wanda yake nuna kenan bambancin sa da sauran jama'a sai yace au inni abitu uqam wa usqa ni ina kwana ana ciyar da ni ana shayar da ni wannan kokonto ne shu'uba ya samu daga malaminsa shin malaminsa ta yadda ya rawaito masa hadisin inni uba'am wa uska ko kuma manzon Allah ta yi inni abitu uda'am wa uska ni ina kwana ana ciyar da ni ana shayar da ni a hadisi na gaba riwaya ta Abdullahi ibn Umar Allah ya kara musu yadda ke faɗa cewa naha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama anil misal manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya yi hani game da zarcewa a wajen azumi kaga a nan kenan siga wadda take ta hani ta fito fili tare da cewa can ma a lafazi na farko lace wadda take annahiya ma'ana hani ne kai tsaye daga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama da ya ce da su latuwa su kar ku yi ta zarcen azumi nan ku sai ce na ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an misali manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani game da yin tazarcen azumi qalu sai suka ce masa innaka tuwasil to ai kai kana yi qala sai ce inni lastu mislakum manzon Allah yace ban zaman tutan karku ba ma'ana na bambanta da ku inni uqam wa uska manzon Allah yace domin ni ana ciyar da ni ana shayar da ni a hadisi na uku a baban hadisin abu sa'id al-kudri Allah ya kara masa yadda cewa ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa manzon Allah yana cewa la tuwasilu kar ku yi tazarcen azumi fa ayyukum idza arada an yuwasi manzon Allah ya ce duk wanda yake so daga cikin ku yayi tazarcen azumi manzon Allah ya ce to fal yuwasil hatta sahar hatta anan bi ma'ana ila an gane ko ai fal yuwasil ila ila sahar manzon Allah ya ce duk wanda yake so daga cikin ku yayi tazarcen azumi manzon Allah ya ce to yayi zuwa asuba kenan lokacin sahur idan ka ɗau azumi alfijir ya keto dole za ka dakatar da ci da sha in rana ta fada maimakon ka yi buɗe baki sai ka ƙi sai ka bari sai in lokacin sahurkin azumin gobe ya yi sannan a lokacin nan ka janyo kwanan abinci ka ci shi ne a nan kenan maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi rangwame duk wanda yake son ya yi tazarcen azumi shine sai ya ce fali wasil hatta sahar ma'ana ya yi tazarcen azumi kenan zuwa lokacin sahur qalu sai suka ce fa innaka tuwasilu ya rasulullah to ya manzon Allah ai kai kana yi yaya zaka ce mu kar mu yi qala sai ya ce inni lastu ka hayatikum manzon Allah ya ce ni dai ban zamanto tamkar ku ba inni abitu li mudi'imun yudi'imuni wa saqin yasqi manzon Allah ya ce domin ni ina kwana akwai mai ciyarwa da yake ciyar da ni da mai shayarwa da yake shayar da ni an gane ko inni abitu li mud'im yud'imuni yace ni ina kwana akwai mai ciyarwa da yake ciyar da ni wa sakin yaski da mai shayarwa na musamman da yake shayar da ni sannan hadisi na biyar a baban hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda take faɗa ko mu ce na hudu in mun hada da wancan kenan asar na farko wanda ya talikin wani annabi sallallahu alaihi wasallama zai iya zama kenan na biyar aisha Allah ya kara mata yadda take cewa na ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama anil wisali rahmatan lahum manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana sahabbansa game da yin tazarcen azumi rahmatan lahum wato don tausaya musu kaga anan mun samu kenan illatun nahayi illar da ta sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hane su yace kada su yi ba komai bane ba saboda tausaya musu su jama'a faƙalu sai suka ce masa innaka tuwasi suka ce ya rasulullahi ai kai kana yi qala sai yace inni lastu ka hayatikum manzo Allah yace ni ban zaman tuba kamar ku inni yudimuni rabbi wa yasqi yace domin ni ubangiji na na ciyar da ni kuma na shayar da ni قال أبو عبد الله الإمام البخاري سيئة لم يذكر عثمان رحمة الله wato Usman ibn Abi Shayba kenan shi a cikin riwayarsa babu kalimar ta rahmatan lahum amma shi Muhammad kin akwai kenan wannan kalima kin akan hadisin da suka rawaito daga Aisha duka ta hanyar Aisha kenan suka rawaito hadisin amma shi a riwayarsa babu rahmatan lahum kenan malam da ya dan bambanta mana lafazin ɗaya ne amma inda suke bambanta kenan a wajen rahmatan lahum a takaice waɗannan hadisai gaba ɗaya suna nunin hani na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da yin tazarcen azumi don haka wasu malamai suka tafi akan cewa yin tazarcen azumi baya dacewa me yasa saboda suka ce dare ba mahalli bane na azumi kuma ga ayar suka kafa hujja da ita thumma atimmu siyama ila layl an gane ko thumma atimmu siyama ila al-layl ubangiji ta'ala yace sannan ku cika azumi zuwa dare sannan kuma akwai hadisi wanda aka rawaito wanda hadisi ne ingantacce wanda Bashir ibn al-Khasasiya yake cewa nayi nihin wato in yi tazarcen azumi na yini biyu matar shi ce take faɗa take cewa nayi nihin in yi tazarcen azumi na yini biyu ta ce fa mana ani bashir mai gidana bashir sai ya hana ni wa qala sai ya ce innan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama naha an haza yace ai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi hanin tazarcin azumi wa qala sai manzon Allah yace musu ya fa'alu zalikan nasara ya ce nasarawa 'yan mushau su ne suke yin tazarcen azumi walakin su mu kama amarakumullahu ta'ala ya ce ku dai yi azumi kamar yadda Allah ya umarce ku a timmu siyama ilal laili ku cika azumi zuwa dare fa idza kana al-lailu fa aftiru in dare yayi wato ku yi buɗe baki ma'ana in rana ta fada ku yi buɗe baki wannan hadisi shi ma hadisi ne sirrihi wanda yana nuna cewa illa ta biyu bayan waccan illa da take cikin hadisin Aisha shine tausaya ma mu'minai illa ta biyu don kada mu yi kamantacceniya da ɗan mushau kenan su ɗan mushau su da suke yin tazarcen azumi shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yi da yake wannan kuma khususiya ce tashi kamar yadda mafi yawan malamai suka tafi akan haka to don haka a ƙarƙashin waɗannan hadisai wasu malamai suka tafi zuwa zahirin hanin suka tafi akan cewa yin tazarcen azumi haramun ne an gane ko suka tafi akan cewa haramun ne baya halatta musulmi ya yi to tare da cewa kenan amma in har ma yi mutum zai yi sai dai ya yi kenan zuwa lokacin asuba kamar yadda wanda suke kan haka akwai irin su al'imamu ahmad irin su ishaq ibn ibrahim irin su ibn munzir da sauran malamai sun tafi akan cewa in ma mutum zai yi sai dai ta zarcen azumi kenan zuwa lokacin sahur kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ce fa ayyukum arada an yi wasila fali wasil ila sahar waɗanda suka ce haramun ne sun tafi akan waɗannan dalilai da maza Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ya yi hani kuma gaya maza Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi sahihi wanda ya gabata yake cewa idan dare ya gabato ta nan yini ya juya baya ta nan yamma maza Allah yake cewa ba kada a fadar sa'i ya ce tabbas kenan ya azumi ya kai lokacin da ya dace ya yi buɗe baki suka ce kuma a nan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama shi ya yi tazarcen azumi kenan yin da yi wannan ya nuna cewa kususiya ce tashi me yasa saboda ya nuna ma jama'a cewa akwai bambanci tsakanin shi da su domin shi ubangijinsa yana ciyar da shi yana shayar da shi to amma duk da cewa da yawa daga cikin magabata har ma daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna ganin cewa ta gamu ya gamu ya rabu an gane ko shi yin tazarcen azumi duk wanda ya san zai iya ba zai wahala ba yin tazarcen azumin ba zai raunana jikin shi dangane da wasu abubuwa waɗanda suka zama wajibi a kansa ko kuma abubuwa waɗanda suke fiyayyu to a nan ba laifi ba ne ba mutum ya yi tazarcen azumi in dai ka tabbata ba za ka samu rauni da kasala wanda zai iya hana ka na filfili da karatun alkur'ani da sauran wasu aikace-aikacenka ba laifi kakan iya yi domin an samu abdullahi ibn subair allah ya kara masa yadda wanda shika ne na abubakar allah ya yarda da shi domin ɗa ne wanda yake na asma' ya yi tazarcin azumin kwana goma sha biyar kuma hadisi ya inganta kwana goma sha biyar ya yi tun da ya ɗauka sai da ya kwana goma sha biyar bai ci ba bai sha ba to a binciken likitanci ko kwana nawa ne mutum yake iya yi wannan shi bincike ya to wannan kenan galibi ne ana iya daukan galibi a binciken da shi iya rikice dan adam yakan iya kwashe wasu yan kwanuka kwana bakwai kamar misali bai ci ba bai sha ba duk da cewa wani dan uwa ne ya ce bakwai a an gane ko kenan amma ba mamaki a samu sama da haka kamar yadda shi anan aka samu cewa ya yi tazarcen azumi kwana goma sha biyar shi ibn zubair to don haka iya abin da suka tafi hannun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yi ba hani ba ne ba wanda yake nuna haramcin yin haka kenan hani ne wanda yake nuna karhanci don haka sai suka tafi akan cewa duk mutumin da yake ganin zai iya yi ba zai wahala ba to wannan yakan iya yi kamar yadda aka samu kenan waɗannan magabata wato suna yi kuma haka hadisi ya inganta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda zamu iske nan gaba da ya hane su suka ki hannuwa manzon Allah sai ya tazarce da su kwana daya yayi na biyu a ran na biyu sai wata ya tsaya manzon Allah ya ce da wata ya yi jinkiri ya ce da na ƙara da ku a nan suka ce to tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan ya hane su ya yi tazarcin azumi da su kenan wannan yana nuna halarci ga duk wanda zai iya inda hani ne wanda suke yake na haramci da kai tsaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya taka musu burki ya ce dole kowa ya taka burki kowa ya daina kuma bugu da ƙari suka ce ƙarin hujja wanda take nuna halaccin yi ga wanda zai iya domin a riwayar aisha take cewa take cewa naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama anil wisali rahmatan lahum manzon Allah ya hani jama'a dangane da yin tazarcin azumi dan tausaya musu kenan anan tausayawa ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da al'umma kamar yadda ya hane su yin kiyamun laila a farkon al'amari jin tsoron kada a farlanta musu don kada Allah ya farlanta ma jama'a manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a farkon al'amari manzan Allah ya hane su game da yin kiyamun laila amma duk wani wanda ya ga zai iya can yayi kayansa ba a samu ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya hannu wani amma na a haɗu a yi manzan Allah ya hane su ba don komai ba don jin tsoron kada a farlanta ma jama'a su kasa ɗaukan wannan nauyi to haka inda a ce zai bar su su zarce akan wannan ubangiji subhanahu wata'ala da hikimarsa yana iya farlanta ma jama'a kuma wannan al'amari zai zamanto abu ne wanda yake mai tsanani mai wahala a kansu shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda Allah ya siffanta shi cewa game da muminai manzo ne wanda yake mai jin kai mai rahama bil mu'minina raufur rahim wa rahmatul lil ladzina amanu minkum don haka a takaice dai magana wadda take mai rinjaye duk wanda ba zai wahala ba ba zai samu kasala da kyau ya dangane da wasu ayyuka mafifita kamar na filfili da karatun alkur'ani da kuma wasu abubuwa waɗanda suka zama wajibi a kansa to ba laifi ba ne bai kan iya yi amma duk wanda ya san zai samu kasala da rauni to wannan abin da ake bukata ya dakatar kada yi in ma zai yi to ya yi shi zuwa lokacin sahur me yasa suka ce a nan in kayi zuwa sahur babu wata wahala domin daman dan galibi a cikin azumi shi mai azumi yana da lokacin cin abinci daya-daya amma wannan a wajensu kaga a nan mumi ake da dare ka ci abinci lokacin sahur ya yi ma abinci za ka ci amma su ko galibi sahur ana yin shi ne da dabino da wannan duk da cewa dabinon su ma kamar matsayin abinci yake domin suna rikon shi a matsayin abinci to su galibi kenan in kenan baka yi ba buɗe baki ka jinkirta zuwa lokacin sahur kaga abincin da kake ci bayan isha shine ka jinkirta lokacin sa ka kai shi lokacin sahur kenan daman baka bambanta ba a duk yini daman lokacin azumi cin abinci ɗaya ne mai azumi tun yake yi to illa kasancewar kawai canjin lokacin ne aka samu don haka dai shi wanda yake ya halatta ga kowa shi ne kenan wanda zai iya yi zuwa lokacin sahur amma shi na mutum ya yi tazarcen azumin kwana biyu ko sama da haka kenan sai mutumin da ya san ba zai wahala ba amma duk wanda ya san zai wahala ya samu rauni to wannan ba a bukatar yi kenan wannan hani na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai hau kansa kenan hanin da yake fa'idantar da haramci to anan kalmar da yace inni yudi'imu ni rabbi wa yaski yace ni ubangiji na yana ciyar da ni yana shayar da ni wasu malamai suka tafi akan zahirin lafazin kan cewa a hakika ciyarwa ce ta musamman da shayarwa ta musamman Allah yake ma manzansa ma'ana wani karamci ne Allah yake sa a kawo masa abinci na musamman da abin sha manzan Allah ya ce sha wasu suka ce ai in har aka tafi akan cewa cin abinci ne da abin sha wanda yake na zahiri to wannan ya ci karo da azumi ya ci karo da azumi malamai suka ce a a in ma ya zamanto abinci ne wanda yake na hakika to ai wannan ya keɓanta ne da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ubangijin da ya shar'anta masa azumin shine ya bashi ci da sha to tare da cewa jumhurin malamai su sun tafi akan cewa a nan ma'anar kalimar da ya ce ubangiji na yana ciyar da ni yana shayar da ni suka ce allah yana saka masa kuzari na mutumin da ya ci ya sha ma'ana irin yadda mutumin da yake azumi ya samu rauni da kasala a jikinsa to maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya bambanta da sauran jama'a ubangiji ta'ala yana sanya masa kuzarin mutumin da ya ci ya sha tare da cewa ibnul qayyim Allah ya ji kansa a cikin littafin Zadul Ma'ad ya hakikance wannan mas'ala a iya abin da yake kasancewar abin da ya rinjayar da shi jin daɗin ganawa da ubangiji subhanahu wata'ala da manzon Allah yake da ubangijinsa wannan shine yake mantar da shi ci da sha sai ya zamanto yana da kuzari da himma ta mutumin da ya ce sha ba komai ba daɗin jin daɗin ganawa da ubangiji subhanahu wata'ala shine ya mantar da shi ci da sha yayi misali yace a ɗabi'a ta ɗan adam duk lokacin da wani abu na farin ciki da murna ya mamaye zuciyarsa so da yawa lokacin cin abinci zai ya manta da cin abincin da sha da yunwa da kishirwa mutum sai ya manta da su ya dau lokaci mai tsaro ba komai ba wannan farin ciki da ya mamaye zuciyarsa shine ya mantar da shi da wannan haka wani lokaci in damuwa ta mamaye zuciyar dan adam shi ma yakan mantar da mutum game da ci da sha kamar yadda ya yi istishhad da wasu baituttuka na wani mawaki wanda yake nuna kauna so da kauna da yake ma masoyiyar shi ya mantar da shi game da ci da sha yace kuma wannan abu ne sananne a wajen waɗanda suke masu bege sai kaga mutum kwata-kwata ya manta da ci da sha yunwa da kishirwa ya manta su don haka kenan a nan kasancewar a takaice dai kamar yadda muka yi bayani wanda ya ga zai iya yakan iya yi amma duk wanda ya san zai wahala zai samu rauni to wannan bai ya dacewa yi in ma zai yi kenan zai iya yi ne zuwa lokacin sahur kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna wannan kuma yana ƙara tabbatar mana cewa wato duk wani abu wanda yake na kususiya na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan bai ya dacewa wani yayi koyi da shi in dai abu aka tabbata yake banta da shi to bai ya dacewa wani ya yi koyi da shi an gane ko tare da cewa a nan sun tafi akan cewa ba kususiya ba ce ba tashi wanda ya ga zai iya yi ya yi kamar yadda dai bayani zai zo mazan Allah ya ci gaba da su sannan kuma wannan yana nuna mana cewa sahabban mazan Allah sallallahu alaihi wasallama kai tsaye duk abin da suka ga mazan Allah sallallahu alaihi wasallama na aikatawa suka fahimci cewa bi keɓanta ba da shi to su ne a sahun farko game da yin koyi da shi duk abin da suka ga yayi suna bin sassaman sawun shi da diddiginsa sau da kafa sai dai in sun fahimci cewa abin ya keɓanta da shi kamar yadda Allah ya faɗa da ƙarƙana da kunfi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa zakara Allah kathira dan haka kenan da ya hane su suka ce to ai kai kana yi kenan ganin kana yi shi yasa mu muke sannan sai ya ba su uzuri ya nuna musu cewa shi ma ga abin da yasa yake yi domin ya bambanta da su sannan kuma wannan shine malamai suka ce dalili akan bayani game da kudura ta ubangiji subhanahu wata'ala akan samar da wasu abubuwa waɗanda suke sabubba na al'ada an gane ko abubuwa na almusabbabat na al'ada ba tare da sababi ba kaga anan maganin yunwa da kishirwa menene ci da sha to Allah yana iya kusar da bawon shi bangaren abinci da abin sha ba tare da ya ci ya sha ba wannan kudura ce ta ubangiji subhanahu wata'ala kamar yadda misali yanzu menene sababin kone abu yayi kurmus ya zama toka ya zama gawayi wuta to idan Allah bai ga dama ba wutar sai a saka abu a ciki kuma ta ki kona shi kamar yadda aka jefa annabi Ibrahim alaihi salam cikin wuta ubangiji ta'ala ya ce da wutar kuni bardan wa salamun ala Ibrahim kenan dan haka kaga anan ba tare da ya ci ya sha kuma Allah ya sanya masa kuzarin wanda yake ci yake sha kenan wannan kudura ce ta ubangiji subhanahu wata'ala akan samar da abu ba tare da sababinsa ba kamar yadda ai kaga ɗa ta hanyar uwa da uba ake samun ɗa da Allah ya tashi samar da annabi isa ya samar da shi ta hanyar uwa ba tare da uba ba adam alaihi salam ubangiji ta'ala sai ya samar da shi ba tare da uwa ba tare da uba ba hawa Allah ya samar da ita ta hanyar uba ba tare da uwa ba domin an halice ta ne daga kashin hakarkari wanda yake na adam to wannan duka kudura ce ta ubangiji subhanahu wata'ala akan cewa babu wani abu wanda yake gagarar shi duk abin da Allah ya ga dama yana iya zartar da shi babu tankili liman akthar liman akthar ak babu tankili liman akthar al-wisal رواه أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا أبو اليمان هو الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب هو ابن أبي حمزة عن الزهري هو ابن شهاب أنه قال أخبرني أبو سلمة بن عبد قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصوم فقال له رجل من المسلمين إنك تواصل يا رسول الله قال وأيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسكين فلما أبوا أن ينتهوا أن ينتهوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر لزدتكم كالتنكيل لكم حين أبوا أن ينتهوا قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر هو ابن راشد الأزدي عن همام هو ابن منبه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إياكم والوصال مرتين قيل إنك تواصل قال إني أبيت يديمني ربي ويسقين فاقلفوا من العمل ما تديقون wato wannan babi ne wanda ke bayani dangane da yin ukuba ga mutumin da ya yawaita tazarcen azumi ma'ana ai masa ukuba wadda za ta sanya ya taka burki shine anan malam sai yake cewa at-tankili shine kenan ukuba kamar inda yake cewa wallahu ashaddu ba'san wa ashaddu tankila an gane ko ainihi an ciro shi ne daga annakal nakal bi ma'ana uquba faj'alna ha nakalan lima bayna yadayha wa ma khalfaha wa maw'izatan lil muttaqin shine sai yace babu tanki wato babe ne wanda ke bayani game da wato halaccin yin uquba liman aktharal wisala ga wanda ya yawaita yin tazarcen azumi shine yake cewa Anas dan Malik Allah ya ƙara masa yadda ya rawaito hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda za mu ga hadisin can gaba nan malam ya yi ta'adikinsa an gane ko ko kuma hadisin da ya gabata kenan shine anan malam ya shigo da hadisin Abu Huraira Allah ya ƙara masa yadda yake cewa naha Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama anil wisali fi sawm ya ce manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya hana yin tazarce a wajen azumi an gane ku kenan anan ya fito fili ya ce fisaumi kenan game da yin azumi mutum ya yi tazarcen sai wasu kwanuka bai ci bai sha bai ajiye ba faƙala lahu rajulun minal musulmi wani mutum daga cikin jama'a ta musulmi ma'ana sahabbai sai ya ce innaka tuwasilu ya rasulallah ya ce ya manzon Allah to ai kai kana yi yaya za ka hane mu ƙala sai ce wa ayyukun misli a cikin wane ne kwatankwace na waye kama da ni a cikinku sai ce inni abitu yudimu ni rabbi wa yasiki kenan sai ya nuna bambancin shi da su ya ce ni ina kwana ubangiji na na ciyar da ni na shayar da ni sai ya ce falamma abau an yanta ko kuma an yanta kenan lokacin da suka ki an yanta hausa hannu ko kuma an yanta su kai matuƙa kenan su taka burki su daina anil misali dangane da wato shi tazarcen azumin wa salabihim yawman thumma yawman manzon Allah sai ya tazarce da su yini daya sannan kuma yinin da ke biya masa sai da akai kwana biyu misali kenan an wayi gari yau da azumi da rana ta fada maimakon a yi buɗe baki manzan Allah sai yi ƙi ya yi tazarce da su kenan zuwa gobe da aka kai gobe kenan maimakon a yi buɗe baki manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai yi tazarce da su kenan yini da biyu an gane ko shine yace wasala bihim yawman thumma yawman thumma ra'aw hilal sannan sai aka ga wata jinjirin wata daman an yi katari ya dace a ƙarshen wata ne faƙala sai yake cewa lauta akhara da tsayawar wata ya yi jinkiri manzon Allah ya ce da zittukum ya ce wallahi da na ƙara da inda a ce wata ya yi jinkiri manzon Allah ya ce da sai mun ƙara kenan anan na nuna mana watan na san yayi kenan an yi wuni daya an ƙara na biyu maza Allah sai ya ce inda a ce tsayawar wata ya yi jinkiri maza Allah ya ce da na lazittukum ya ce da na ƙara zarcewa da ku shi ne abu hulera yake cewa kattankili lahum hina abau an yanta lokacin da suka ƙi su taka birki maza Allah sallallahu alaihi salama ya zarce da su ne tamkar wato ukuba ce maza Allah yake musu kenan dan su da kansu kenan in tafiya ta yi tafiya dole mutum ya aiki to a hadisi na biyu a baban sai ya shigo da hadisin abu huraira Allah ya kara masa yadda daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yake cewa iyyakum wal wisala marrataini manzon Allah yace ku kiyayi tazarcin azumi sai da manzon Allah ya maimaita musu wannan kalima su biyu kila sai suka ce innaka tuwasilu to ai kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato kana yin tazarcin azumi qala sai yace inni abitu yudimuni rabbi wa yasqi yace ni ina kwana ubangiji na na ciyar da ni wato na shayar da ni an gane ko ubangiji na na ciyar da ni na shayar da ni ma'ana na sanya mun kuzari na wanda ya ce sha sai manzon Allah yace faklafu min al'amali ma tudiku ku dora ma kanku daga cikin ayyuka iya gurgurdan abin da za ku iya abin da ka san ya fi ƙarfinka kada ka ɗora ma kanka idan za ka lazumta ma kanka wani aiki na ibada to ka yi in dai ba wajibi ba abin da Allah ya lazumta maka ba ne to ka yi ƙoƙari ka ɗora ma kanka gwalgwadon wato iya abin da za ka yi don haka kenan a nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zarce da su ba don komai ba domin kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi musu hukuma su shiga hankalinsu don haka a wancan babi da ya gabata ne yake cewa wa ma yukrahu min at-ta'ammu da abin da aka karhanta kenan na shishigi a cikin addini idan aka ce shishigi a cikin addini shine ka dura ma kanka abin da ya wuce karfinka shine a waccan wata riwaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa law mudda bi ash-shahr lawasaltu wisalan yad'u al-muta'ammikuna ta'ammuqahum manzo Allah yake cewa da a ce an dada kwanukan wata ma'ana wata ya zarce mazan Allah ya ce da na zarce da azumi da su mazan Allah ya ce har a kai matsayin da masu shishige za su daina shishigin su kenan kenan kaga a nan mazan Allah ya bayyana cewa zarcewa da yi da su wannan hukuba ce mazan Allah ya to don haka wannan kuma ita ce gabar da malaman da suka tafi akan cewa shi yin tazarcen azumi ba haramu ba ne inda haramun ne mazan Allah sallallahu alaihi wasallama ba zai zarce ba da su da kai tsaye manzan Allah zai lazumta musu cewa dole su daina kenan dan haka wanda zai iya kamar yadda bayani ya gabata yakan iya yi amma duk wanda ya san zai samu rauni to wannan bai dace bai amma abin da ya fi dacewa in har ma mutum yi zai yi kenan ya takaita kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda yake son ya yi tazarcen azumi to ya zarce zuwa lokacin sahur kenan in kawaye gari da azumi kawun rana ta fada lokacin buɗe baki ya yi to kada ka yi ka bari sai in lokacin sahur ya yi sannan ka ci abinci in ya so kuma ka dawa azumi na gaba saboda kasancewar shi kan shi irin wannan tazarcen ga mutumin da baya iya samun rauni rashin cin abincin wannan to yakan iya dan bashi damar da zai iya rayar da daren shi da nafilfili da karatun alkur'ani amma so da yawa mai azumi idan ya yi buɗe baki musamman irin buɗe baki namu maganar ka tashi a cikin dare ka yi salloli ma bai mata su ba saboda ka ci abinci ka shaƙe cikinka wanda kuma cin abinci yana daga cikin abin da yake haifar da kasala a jikin ɗan adam idan ya wuce ka'ida wanda bayani ya gabata buɗe bakin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake yana yin buɗe baki ne da yan dabino manzan Allah yana tauna maga ko dabino wanda yake bushashe ba irin buɗe baki bane ba irin namu wanda abinci ya kusa kala goma ka ci wannan ka ci wannan ka ci wannan kenan dan haka ma in za ka yi kenan ka yi zuwa sahur ba don komai ba kenan rashin yin buɗe bakin wannan zai bar maka kuzari a jikinka kenan wanda za ka samu yin kiyamun laila a cikin dare da sauransu babu misali ila sahar قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثني ابن أبي حازم عن يزيد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السهر قالوا فإنك تواصل يا رسول الله قال لست كهيئتكم إني أبيت لي مضئم يضئمني وساكن يسكين wato wannan babi ne wanda ke bayani game da halaccin kenan yin tazarcen azumi zuwa lokacin sahur shine anan malam sai ya koma shigo da hadisin Abu Sa'id wanda ya gabata ta wata hanya ta daban Abu Sa'id al-Khudri ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na faɗa yana cewa la tuwasilu kar ku yi tazarcen azumi fa ayyukum arada an yuwasil duk wanda yake so daga cikin ku yayi tazarcen azumi fali wasil hatta sahar maza Allah ya ce yayi tazarcin zuwa lokacin sahur kenan bakin iya abinda maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana halaccin sa qalu sai suka ce fa innaka tuwasilu ya rasulullah to ai kai kana yi ya manzon Allah qala sai ya ce lastu ka hayatikum ni ban zaman to tamkar ku ba inni abitu li mudimun yudimuni ni ina kwana akwai mai ciyarwa na musamman da yake ciyar da ni wasaƙin ya suke da mai shayarwa da ke yake shayar da ni ma'ana Allah yana samun kuzarin wanda ya ci ya sha don haka kenan na bambanta da kina wannan yana nuna mana kenan halaccin wannan tazarce wanda yake banta babu mana aqsama ala akhihi li yufdira fi taqawwu wa lam yara alayhi qada'an idza kana aw faqala قال حدثنا محمد بن بشار هو المعروف ببندار قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا أبو الأميس عن عون بن أبي جهيفة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال آخ النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء فزار سلمان أبا الدرداء رضي الله عنهما فرأى أم الدرداء متبذلة فقال لها ما شأنك قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال له كل قال فإني صائم قال ما أنا بآكل حتى تأكل قال فأكل فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم قال نم فنام ثم ذهب يقوم فقال نم فلما كان من آخر الليل قال سلمان قم الآن فصليا فقال له سلمان إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فآت كل ذي حق حقا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال له النبي صلى الله عليه وسلم sadaka salman wato wannan babi ne wanda ke bayani game da wato hukuncin mutumin da ya yi magiya ga ɗan uwansa cewa dole ya ajiye azuminsa alhali kuma azumi ne wanda yake na nafila an gane ko ma'ana ɗan uwanka yana azumi wanda yake na nafila ka dafa abinci ya zo ka buƙaci ku ci abincin sai nuna maka azumi yake to a nan kana iya masa magiya ka haɗa shi da Allah ka ce ya ajiye azumin ku ci abinci to idan aka maka wannan magiya za ka iya ajiyewa ko ba za ka iya ajiyewa ba in ka ajiye akwai wani abu na ramuwa a kanka ko babu shi ne ya ce babu mana aka sama ala akihi baban da ke bayani game da mutumin da ya yi magiya ga ɗan uwansa lafazin aka sama an ciro shi ne daga al'ikisam al'ikisam shi ne yin magiya ka haɗa mutum da girman ubangiji sai ya ce liyufdira wato dan ya ajiye azumi fit tadawwi azumi wanda yake na nafila sai ya ce walam yara alaihi qada'an idza kana aw faqadahu kuma da bayani game da kenan wanda baya ganin cewa akwai ramuwa a kansa in har ya kasance shine aw faqadahu mafi dacewa gare shi ko kuma arfaqadahu mafi tafsasawa gare shi ya ajiye wannan azumi domin so da yawa mutum zaka ga ya dau azumi wannan azumi ya sanya ya samu rauni jikin shi ya tagayyara to anan kana iya masa magiya ya ajiye wannan azumi ko da ma ba wani abinci bane zaka bashi me yasa dan ya dan sauƙaƙa ma kansa kenan anan shine awfaqa lahu ma'ana mafi dacewa kenan a samu haɗin kai da so da kauna ko kuma arfaka lahu wato in ya kasance ajiye azumin shine ya fi tausasawa gare shi kaga ya wahala akan wannan azumi da yake to anan kana iya masa magiya da Allah wani ajiye azumin nan kuma anan dole ya meka wuya ya ajiye wannan azumin shine ya fi dacewa to shine anan malam ya shigo mana da hadisin Abu Juhaifa Allah ya kara masa yadda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kulla yan uwantaka tsakanin salman alfarisi shi da abu darda wanda wannan yan uwantaka akwai yan uwantakar ramazan allah sallallahu alaihi wasallama ya kulla tsakankanin muminai kafin a yi hijira zuwa madina wanda a lokacin nan muminai suna da karanci sai manzan allah ya kamo hannun wannan da wannan sai manzan allah ya ce na hada ku kun zama yan uwan juna wanda kuma hikima ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama galibi yakan janyo mai wanda yake mai karfi sai ya hada shi da mai rauni domin wannan mai karfi ya taimaka masa har wannan yan uwantaka a farkon musulunci junansu yana gadar juna wanda aka maida shi cewa dan uwanka ne aka kulla yan uwantaka tsakanin ku idan ka mutu yana da haƙƙi a cikin gadanka to haka da aka koma madina manzala sallallahu alaihi wasallama sai ya kulla yan uwantaka tsakanin mutanen madina da almuhajiru manzala sallallahu alaihi wasallama ya kulla wata sabuwar yan uwantaka tsakanin kenan baki waɗanda suka je madina da su yan gari su mutanen madina to shine manzala sallallahu alaihi wasallama ya kulla yan uwantaka tsakanin salman da abu darda shine abu shuhaifa ya ce fazara salmanu abu darda wata rana shi salman sai ya ziyarci abokinsa ɗan uwansa kenan abu darda fara'a ummar darda mutabazzila ya ce sai ya ga ummar darda kenan matar abu darda yadda ka san yadda ka daka haka take a cikin gida kaya na aiki babu wani ado babu wata kwalliya ta yi bursusu abinda ake kira da attabazzul shine mutum ya yada kansa ya nisanci kayan ado shine kenan kaya kawai irin na aikace-aikace a cikin gida su ne kawai a jikinta shine ya ce fara'a ummar darda imu tabattila sai ya ga ummar darda yadda kasan kenan yar aiki a cikin gidan haka take babu wani ado tattare da ita sai ya yi mamaki faƙala laha sai ya ce ma sha'anuki wancan lafiya me ya same ki wannan na nuna mana halacci in ka ga abin da ya saba ma abin da ka sani a ɗabi'ance to ba laifi ba ne kana iya tambaya ƙalat sai ta ce a kuka abu darda'i ai ɗan uwanka abu darda laisa lahu hajjatin fi duniya ba shi da bukata a duniya ma'ana duniya dai bai ya bukatanta a wata riwaya shine yace laisa lahu hajjatin fi nisa'id duniya ma'ana mata dai na duniya shi baya da bukatarsu don haka dai kawai zama muke faja'a abu darda'i abu darda sai ya zo kwasana alahu ba'ama sai ya dafa masa abinci na musamman faƙala lahu an gane ko kenan me za a da ya ganta a cikin wannan yanayi bai ja shi bai yi masa wata nasiha sai ya kyale shi da ya koma gidansa shi abu darda sai ya shirya abinci na musamman ya gayyaci shi salman kim shi ne ce fasana alaku ƙa'amar sai ya shirya masa wani abinci na musamman ya gayyace shi lokacin da ya zo faƙala lahu wato abu darda sai ya ce masa kun saka ci abinci ƙala sai ya ce fa'in nisa'in ya ce ai azumi nake Kala sai ya ce ma ana bi akilin hatta ta akul ya yi rantsuwa ya ce shi ba zai ci abincin ba ya ce sai ya sa hannu ya ci shi mai gidan da ya shirya abinci shi abu darda ya faɗa ma abokin nasa ɗan uwan nasa ya ce ba zan ci ba sai ka ci kai ku an gayyace ka ka kawo ziyara wannan abinci takanas saboda kai akai yaya za ka ce azumi kake ƙala sai ya ce fa akala abu shuhaifa ya ce salmanu sai ya ajiye azumin ya sa hannu ya ci falamma kana lailu da dare zahaba abu darda ya ko abu darda sai ya ringa famar ya tashi sallah cikin dare na filfili kala sai ya ce masa nan ya ce kwanta kai barci tun farkon dare ya tashi zai fara sallah sai ya ce masa kwanta me za a yi fanama sai ya bi shawarar wannan abokin nashi sai ya kwanta sun ma za haɓa ya da aka jima can hallo sai ya tashi za a fara sallah sai ya ce masa nan ya ce kuma dai kwanta kaga yanda mazan jiya junansu yake girmama juna a duk lokacin da in aka ce wani abokinka ne masoyinka ne duk wani abu da zai baka na shawara in ya ce wani iya abu kaza in dai ba saba ma Allah ba ne ba saba ma manzansa ba idan har abu ta ce wadda take ta gaskiya kuma ka tabbata wannan masoyinka ne duk abin da zai baka shawara sai shawara ta kwarai to anan abin da ake bukata ka bi umarninsa domin ka dadada masa rai so da kauna ya ci gaba da tabbata a cikin a tsakankaninku don haka a nan da ya tashi a farko zai yi sallah ya ce masa a'a koma kwanta ya kwanta zuwa jimawa ya tashi ya ce masa a'a koma kwanta ya dai koma kwantawa falamma kana min akirin laili lokacin da karshen dare ya yi ƙala salman salman sai an gane ko ƙala salman falam shi ne sai yake cewa falamma kana min akirin laili wato lokacin da kenan karshen dare ya yi ƙala wa ƙala salman ya sako? yawa ƙala salman salman shi kenan mai masaukin bakin sai ya faɗa ga abu darda sai ya ce masa ƙumi la'ana ya ce in ya so yanzu tashi ya tashi fa sallah ya suka yi sallah tare an gane ko fa sallah ya suka yi sallah akwai itimadin cewa tare suka yi suka yi jami'i akwai kuma cewa ihtimalin cewa daban-daban suka yi kamar yadda wannan shine asali kowa ya yi tashi don shi jami'in sallah ta nafila in dai ba a cikin ramadan ba ne ba to ba sunna ba ne yana halatta lokaci zuwa lokaci a yi amma ana ce a ce kullum in za a yi kiyamun laili jami'i za a yi ta wannan matsayin sabidiya ne amma in an samu wani lokaci zuwa lokaci wannan akan iya yi kamar yadda mazara sallallahu alaihi wasallam yana sallah shi kadai a cikin dare Abdullahi dan Mas'ud ya zo ya bi shi suka yi jami haka wani lokaci yana yi Uzaifa ibn Yaman ya zo ya bi shi wani lokaci yana yi Jabir ibn Abdullah ya zo ya bi shi wani lokaci yana yi Abdullahi dan Abbas ya zo ya bi shi wannan yana nuna mana halaccin kenan wani lokaci akan iya haduwa a yi kamar kai da abokinka ko kai da iyalinka kuna iya haduwa ku yi amma a maida duk nafilar da za a yi kiyamulailin da za a yi jami'i za a yi ba cikin ramadan wato wannan matsayin sa bid'a ne in dai aka nace akan haka kullum akan haka za a dole to shine yace qala salman salman sai yace masa qum il ana yace in ya so yanzu tashi da ya tashi fa sallah ya su kai sallah fa qala lahu salman salman sai yace da shi inna li rabbika alayka haqqan ka san da cewa ubangijinka yana da haƙƙi akan ka ma'ana ka keɓanci lokaci na musamman domin bauta masa kaga kuma a nan yana nuna cewa wannan lokaci da ya ce masa in ya so yanzu ka tashi ka yi wannan lokacin shine fiyayyen lokaci domin yin kiyamun laila a cikin dare shine karshen dare kenan sulusun dare wanda yake na karshe kaga a nan shawara ce ta aboki ya nuna masa abu wanda yake fiyayye abin da ya fi dacewa wanda ƙarshen dare shine fiyayyen lokaci kamar yadda manzala sallallahu alaihi wasallama a hadisi sahihi yake cewa idan kashi ɗaya daga cikin ukun dare ya rage ubangiji subhanahu wata'ala na saukowa samar duniya sauka wadda ta dace da girmansa ya ma kansa kirari ya zuga kansa sai ya ce wa yake neman gafara na gafarta masa wa yake neman arziki na azurta shi wa yake da wata bukata na biya masa ubangiji ta'ala ba zai gushe ba yana faɗar haka har alfijir ya keto don haka duk nafilfilin da mutum zai yi to an fi so ya yi su a ƙarshen dare to shi ne sai ya ce masa inna li rabbika alayka haqqa ubangijinka yana da haƙƙi a kanka ma'ana ka keɓanci lokaci na musamman domin kaɗaita shi a cikin ibada kamar yadda ya ce fa'iza farabta fansab wa ila rabbika fargab sai ya ce wali nafsika alayka haqqa kuma ranka ita ma tana da haƙƙi a kanka dole ka ware ma ranka wato wani kaso na lokaci domin hutu sai ya ce wani a halika alaika haƙƙa ya ce kuma iyalinka su ma suna da haƙƙi a kanka su ma suna da haƙƙi wanda yake na musamman a kanka kaga a nan me yasa saboda a nan ya banzatar da wato ita matar shi sai ya ce fa a'adi kulla zai haƙƙin haƙƙa ya ce duk wani ne haƙƙi ka ba shi haƙƙinsa a wata riwaya ana samun wa inna li zaurika alaika haƙƙa baƙonka shi ma yana da haƙƙi a kanka dole ka ba shi lokacin da za ka zauna kenan ka ɗan ɗebe masa kewa ka karɓi bakuncin shi shi ne sai ce fa'aɗi kulla zai haƙƙin haƙƙa dukkan wani mai haƙƙi ka ba shi haƙƙinsa fa'atan nabiya sallallahu alaihi wa sallama fa zakar lahu zalik bayan shi abu darda ya fita daga gidan abokinsa me za a yi sai ya je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya labarta masa abin da ya gudana tsakanin shi da ɗan uwan shi kenan Salman kaji kaji na kai masa bakunci ga abin da ya ce ina da azumi yasa ya ce in ajiye azumi kuma na tashi zan yi sallah a farkon dare ya ce in kwanta sai da ƙarshen dare ya ta da ni kuma da muka gama ya ce min inna li rabbika alayka haqqa wa li nafsika alayka haqqa wa li wa ahlika alayka haqqa fa adi kullu dhi haqqin haqqa ya faɗa ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan anan ba dan yana tuhumar dan uwansa a tasabbut ne yana neman shin al'amarin nan haka ne shine anan fa qala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam sadaqa salman manzo Allah ya ce masa kwarai abinda salman ya faɗa maka gaskiya ne wannan haka ne to kaga a takaice wannan yana nuna mana kamalan ya biyo baya da wannan hadisi yana nuna mana duk ma wani abu da za ka yi na ibada ba a buƙatar ka yi shishigi ka ɗora ma kanka abin da ya wuce ƙarfinka don kowa yana da haƙƙi a kanka ubangijinka yana da haƙƙi lalle ka keɓanci lokaci domin bauta masa kuma ranka ma ka ba ta wani kaso wanda yake na hutu iyalinka ma haka haka baƙonka shi ma yana da lokacin da za ka zauna da shi don haka duk wani wanda yake da haƙƙi ya ce ka ba shi haƙƙinsa dan insha Allah ta'ala za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك